Pero أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ya jama'a musulmi alhamdulillahi Allah ya sake dawowa da mu a wannan wuri muna fuskantar watan Ramadana mun gode wa Allah da ya ba mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ba mu alqur'ani ya ba mu islam wannan watan da muka fuskanta shine watan da wannan alqur'ani da muke karantawa ya sauka ciki abin da ya bashi daraja kenan shi wata. Wannan ƙur'ani wanda Allah ya aiko mana da shi a hannun annabi Muhammadu, sallallahu Alaihi wasallama, wanda Allah ya zaɓi bawansa, manzonsa, amincaccensa wanda ba kamarsa a cikin dukkan halitta, ya ɗauko littafin da babu kamarsa cikin dukkan littattafan da suka zo daga Allah, ya haɗa ya ba mu annabi Muhammadu ya ba mu al-Qur'ani. Hakika annabi ya ce duk wanda ya riƙe alƙur'ani yana tare da Allah domin gefensa ɗaya yana wurin Allah gefensa ɗaya yana wurin wanda ya kama. Saboda haka dole ne mu kama wannan alƙur'ani, mu karanta shi, mu karantar da yaranmu shi, sannan mu nemi fassararsa kamar yadda aka sa a gaba a yanzu, sannan mu yi ƙoƙari mu yi aiki da abin da yake cikin alƙur'ani. Abin da yake damunmu rashin bin umarnin alƙur'anin nan shi yake yawo mana dukkan bala'o'i, da mun bi alƙur'anin nan, kamar yadda Allah ya ce mana a cikinsa, mun bi fassaran alƙur'anin nan wajen annabi sallallahu Alaihi wasallam cikin hadisansa da sunnoninsa, da komi ya gyaru na duniya da na lahira. Shehun Mushe Ibrahim Kaula yana cewa, mu musulmin duniya da mun yi ɗauki ladabin da musulunci ya koya mana da duk ma mun zama waliyai. Muka tambaye shi wani ladabi ne musulunci ya koya mana wanda ba mu bi shi ba in mun bi shi za mu zama waliyai. Yace shi ne farkon sallah da ƙarshen sallah. Farkon sallah musulmi zai je gaban Allah ya tsaya daga hannayensa duka biyu ya nuna wa Allah Allah gani bawanka ban da kowa bani da komi na zubar da komi na da wajenka Allahu akbar a wannan lokaci musulmi baya tuna komai baya da komai sai Allah nan da yake tsaye a gabansa in ka yi haka Allah ka yi masa abin da yake so ba abin da Allah yake so illa ka zubar da komai ka kama shi domin shine komai duk abin da ka kama shi in ba wajen Allah zai kai ka ba ka kama banza to in ka yi haka ka koma wajen Allah ka ce ba ka da komi ba ka da kowa ka zubar da komi ka kama Allah kamun ka kama sallar ko raka biyun ce ko raka uku ce ko raka hudu ce kamar an tambaye ka ne da lisanul hali kai ma ka amsa da lisanul hali to bawan Allah Allah dai ka yi masa yadda yake so kuma ya ajiye maka lada ya ajiye maka aljanna amma yaya za ka yi da bayinsa domin in fa ka cuci bayinsa bayan ka yarda da shi ka yi masa abin da yake so in fa ka cuci bayinsa za su yi ƙaranka wajensa duk abin da ka tara na lada duka Allah zai biya maka bashi da shi da ƙarshe ya jefa ka a wuta ya za ka zauna kuma da bayan Allah Allah ne ka shirya da shi tun da kake masa Allahu Akbar ka jefar da komai ka ka rike shi kadai sai mutum ya amsa shi ma da lisan hali din ai ai na san yadda zan zauna da bayin Allah bayin Allah iri biyu ne akwai masu karban takarda ta hannun dama akwai masu karba takarda masu karban takarda ta hannun hagu dun zan zauna da su lafiya ka ga ma yadda zan yi assalamu alaikum assalamu alaikum shikenan in kai haka ka samu ka zama na Allah Allah ya karbe ka ya yarda da kai bayin Allah kuma kowa ka zauna da shi lafiya a irin martabar da yake cikinta, shi ke na addininka ya tafi lafiya. Kyau yace da mun bi wannan, Allahu Akbar na farkon sallah da assalamu alaikum na ƙarshen sallah dukkanmu da mun zo wanne. Amma yawanci sai ga mutane ko su rike addinin amma suna cutan bayin Allah. a kwace kuɗin wannan a zalunci wannan a zagi wannan a kafirta wannan a lalata labarin wannan a ɓata shanin wannan duk za su yi ƙaranka wajen Allah Allah ya kwashe ladanka duk ya biya su ya jefa ka auta Allah ya kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yuqir kabirana wa lam yarham sadirana wa lam lil alimina haqqahu falaysa minna duk mutumin da bai girma babba daga cikin mu ba bai ji tausayin karami daga cikinmu ba, bai girman malami a cikinmu ba, to wannan ba namu ba ne, wato ba a cikin safun gaba, wa an kore shi daga musulunci ba ne, a baya safun gaba. Nan ya ce, Laisa minna ba wai baya cikin musulunci ne ba, a baya safun gaba gaba kusa da annabi, sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka, bi umumin alqur'ani wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wannan bala'o'i da suke samun mu a yanzu mu muka jawo abinmu da kanmu ba don mu Allah yana rage mana ba da abin ya fi haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce man adali waliyan faqad azantu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyina na sanar da shi zai yake shi. Yanzu an kawo wani zamani babu ilimi sai zagin waliyai shine ilimi. Kafirta musulmi shine ilimi shine neman daraja shine neman suna shine neman farin jini in kai wannan kai ne malami kai ake so to Allah kuma zai fasa ne abin da ya faɗa tunda mutane ba su fasa gaba da waliyan ba Allah zai fasa gaba da su yaƙe su in Allah yana yaƙin mutane suna cikin ƙasar ku suna cikin state ɗin kai suna cikin garin ku wata kila ma har cikin gidan ku akwai su ina zaman lafiya gare ka wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa Allah ce ku ji tsoron fitinan da idan wani ya rikito ta ba za ta tsaya kansa shi kadai ba sai ta haɗa mutane saboda haka abin da yake damu muke ne yanzu fishin Allah da yake yi wa waɗannan mutanen da ake tare da su ya gama duk da ƙasar mu gaba ɗaya ko da ke alhamdulillah mu addinin mu yana zaune lafiya ba abin da ya taɓa shi siyasa ce ta lalace amma addinin mu lafiya kalau ba abin da ya taɓa shi. Zamanin da ba mu da yara masu shekara bakwai bakwai mahaddata ba mu da su, ba mu da su, kuma zamanin da ba mu da yawan mahaddatan a duniya kamar yadda muke da su a yanzu, ba mu da masallatayya a zamanin da kamar yadda muke da su a yanzu, ba mu da masu istighfari da yawa masu salatin annabi da yawa masu salatin da yawa a duniya kamar yadda muke da su a yanzu. kaga wajen bangaren addini addini ka yana zaune lafiya wanda duk yake cewa kan musulmi ba haɗa yake ba ya waru ne yana neman ya ja su suka gi duk wanda yake kan musulmi bai haɗu ba to ya waru ne yana so ya ja musulmin suka gi suka ga ba hanyar musulunci bane hakika kowa ya ga taron da muka yi a Adamawa ya ga taron da muka yi a Sokoto kwanan nan ya san musulunci lafiyarsa ƙarau muna son junanmu mu musulmi muna ƙaunan junan mu musulmi muna bin dokokin Allah gwargwadon ikonmu da dukkan jama'an Najeriya sun yi kamar yadda muke yi ba wai kirari ba shukuran lafakaran ba kuma alfahari ba sun kula da ‘ya'yan sojin karantar da ƙur'ani da koya musu istighfari da salati da la ilaha illallah da koya musu akhlaq halaye irin na manzon Allah na son juna kamar yadda mu ƴan ɗariƙar tijjaniya muke wallahi da an zauna lafiya mun fi kowa jama'a masu yawa a Najeriya mun fi kowa bin dokokin zaman lafiya tsakaninmu da mutane da tsakaninmu da gwamnatoci. Amma kash, mu an mai da mu kaman matan aure maƙiyanmu ko an mai da su kaman karuwai, ka san kuɗin da karuwa take samu? Muna kira a zo a haɗa kai. muna kira a zo a haɗa kai. Karo wanda ya bata kuɗi jiya shine mijinta, yau ya rasa kuɗi, wanda ya bata kuɗi yau kuma shine mijinta, gobe ko mijinta wanda ya bata kuɗi. Mata aure tana nan kaman bara kaman bara waccan kaman bana. Domin haka muke. Saboda haka wallahi da muke da tashin hankali da ba a zauna lafiya a Afirka ba gaba ɗaya balle Najeriya. Amma alhamdulillah muna nan kan ƙarƙashin jagoranci Shehu mu Shehu Ibrahim. yana cikin jagoranci shehu tijjani jika manzon Allah yana cikin jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ubangiji yace in ina son bawa na sai in danka shi hannun waliyi na masanin hanya ya kawo mini shi in ba na so sai in bashe ta neman hanya da kansa man yahdillahu huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida alhamdulillah mu Allah ya ba mu waliyan murshidan shi yasa yake sha'anin mu a tsare mutane suna kuka muna kallo su mu dai alhamdulillah mu alhamdulillah sannan za mu ci gaba da yin addu'a kasan mu ta zauna lafiya kuma na roƙon Allah gyara halayen mu saboda wannan abu da ya faru tsakanin mu da ubangijin mu ya mana gafara ya yafe mana kar ya kama mu da halayen waɗansu la tu'akhizna bima fa'ala sufa'u minna yanzu wannan littafi shine littafinmu a wajen Allah sifarsa ce, wajen manzon Allah mujizarsa ce, wajen mu musulmi littafin imaninmu ne, littafin shari'anmu ne, littafin ibadanmu ne, littafin maganinmu ne, littafin iliminmu ne, littafin komai da komai ne namu Ƙur'ani. Mu riƙe shi matuƙan mun riƙe shi to alhamdulillah komai zai kyau nan zaka gane duk mutumin da ya dubi mahaddacin Qur'ani yace masa mushriki to magana tsakaninsa da Allah don Allah ya ce innamal mushrikuna najasu mushrikai dai najasa ne kuma ya ce Qur'aninsa la yamassu illa almudahharuna to yaya Allah zai dauki littafinsa mai tsarki da yake masa kirari ya jefa cikin zuciyar mushriki wanda yake najasa to saboda haka duk wanda yace mahaddaci mushriki to shi da Allah wato Allah ya ya kace mushriki najasa ya kace Qur'ani ku bai tsinci amma da gangan ka dauki Qur'ani naka bai tsinci je ba cikin najasa haka yake gaya wa Allah la ilaha illallah Allah ya sa mu zauna lafiya la kiyaye mana kasar mu Allah gyara zuciyoyin mu Allah gyara halayen mu Allah gyara maganganun mu Allah gyara ayyukan mu barka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل idan Allah ya kira mutanen Makka ko mutanen Madina ko mutanen zamanin manzon Allah da duk duniya yake har tashin duniya in ya ce ya ayyuhal ladzina amanu to bai takaita akan sahabban da suka halarci saukan Qur'ani ba ya hada duk duniya har har har duniya ta tashi kowane musulmi ya shiga ciki in ya ce ya ayyuhan nasu kowane mutum ya shiga ciki in ya ce ya ahlul kitabi kowane ba kitabi ya shiga ciki yana kiran mu yace ya ayyuhan allazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah da annabi da abin da annabi ya zo da shi duka malakum me ya same ku idza qila kum firu fi sabilillahi istaqaltum ila da an yi kirajin maza maza za a tafi yaƙi maza maza a zo a tafi yaƙi a zo a tafi jihadi da an faɗi haka istaqaltum sai ku sa kasala jikinku yayi nauyi ku ki fita istaqaltum malakum idza qila firu fi sabilillahi istaqaltum lahu araditum bil hayati dunya min akhirah yanzu duniya ce kuka yadda da ita kuka ce shikenan ta ishe ku lahira ko oho فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل amma fa jin daɗin duniya komai yawan daɗin in an haɗa shi da lahira sai ya zama ɗan ƙanƙani jin daɗin duniya duk gaba ke da wuce shekara hamsin ba in dai sai ka yi shekara ashirin da biyar kamun duniya ta sanka in kuma ka samo hamsin ka ɗora kan ashirin da biyar saba'in da biyar kenan to ta soma rubuta maka takardar sallama domin annabi sallallahu alaihi wasallam yawancin mutane al'umma ta shekaru daga 60 sai 70 masu wuce su ba yawa to da wannan ne kawai wanda shi ma cikin shekara 50 din kana cikin tsoro da bakin ciki kullum da rashin lafiya da zuwa asibiti kullum yaya zaka bar lahira ka zabi wannan duniya bismillah إلا تنفروا إلا تنفروا يؤذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير in fa na ce ku fito jihadi kuka ƙi, to Allah ya ce in kuka ƙi yuazzibkum azaban alima Allah zai azabtar da ku azaba mai raɗaɗi tun daga duniya wa yastabdil qauman ghayrakum in kun je lahira kuma in ku azaba daga nan duniya ko sai Allah ya canja wa annabi waɗansu mutane wanda da ya ce ku yi sai su yi ya ce ku bari sai sai su bari Allah zai canja ku ya kawo waɗansu to wannan fa kullum ne kullum ne akan addini ka zama kai sai baba ta gani akan addininka amma kuma ka san irin malaman da za ka bi domin dukkan ba dukkan malamai ne malamai ba malaman da malaman duniya suka ce malamai su ne malamai amma ba malaman da anguwa suka ce malami ne ko gari suka ce malami ba duk malamin da kake ji yake sukan bayin Allah da suka wuce to wannan baya bin hanyar su domin da hanyar su ɗaya ne ba zai soke su ba ubangiji ya ce sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabi'u bi ihsan radiyallahu anhu wa radu anhu tun daga sahabban manzo Allah na farko da na tsakiya da na ƙarshe da tabe da duk wanda suka bi irin hanyar su har tashin kiyama Allah ya yarda da su ya shirya musu aljanna har abada kaga wanda yake su kan waɗanda suke bayin Allah wanda suka riga shi ya fita layin su kenan indai mutum ya zagi waliyai ko ya zagi sahabbai to baya cikin wannan layin ya bar wannan layin illa tanfiru yazifkum azaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum Allah zai canja waɗansu mutane ya kawo annabi mutane masu ji da bi wala tadruhu shay'an ba za ku cuci Allah da komai ba yanzu zai tafiyar da ku iya shayi su ko yiwan nasu ya tafi akhari iya ga dama tafiyar da waɗannan ya kawo sababbi mutanen kirki yanzu a makka inda da baka isa ka faɗi la ilaha illallah ba sai a kashe ka ko ga ko ko ka je wani wuri ka buya ka faɗa yanzu duk garin gaba ɗaya banda sautin la ilaha illallah a masallaci ba abinda kake ji إلا تنصروه فقد نصره الله نخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم Allah ce to na yi muku gargadi na ce lallai kada a yi maganan tafiya jihadi ku kawo nauyin jiki da kasala, in kun yaka, to zan muku azaba mai raɗaɗi kuma mu canja wa annabi waɗansu mutane ban da ku. illa tansuru in kun ce ba za ku taimake shi ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kun ce ba za ku taimake shi ba in dai ba za ku taimake shi ba faqad nasarahu Allah ko ma ya rike taimakon sa Allah ya taimake shi duk wanda yake bai taimaki addini annabi bai taimaki annabi ba to ya rike taimakon sa Allah ya riga ya taimaki ya taimaki annabi da addinin sa wannan maganganu da ake faɗa ba kullum ne suna tafi har abada ba mutanen makka zamanin annabi kada yake faɗawa ba mu ake faɗawa jihadi iri biyu ne akwai aljihadul akbar akwai aljihadul asghar jihadul akbar kamar yadda manzo Allah ya faɗa shine ka yaki zuciyarka ka goge ta da istighfari da zikiri ta gogu ta fiskanci Allah ta yarda da abin da Allah ya faɗa ta yarda da abin da annabi ya faɗa zuciyar ta aikata har ta zama anta abudallah ka annaka tara har ka kai makamin da ka bauta Allah kaman kana ganin Allah ka goge zuciyarka kenan ka mai da kai mutumin kirki wannan shine babban jihadi karamin jihadi kuma jihadin a dauki makami a yaƙi kafirai shine karamin jihadi shi kuma yana da hanyoyinsa na farko sai an samu gwamnati ta musulunci shugaba musulmi wanda aka yi masa mubaya alal kitabi was sunna wanda suka yi mubaya kuma ala sam'i wa ta'a to in an yi haka to shine zai ba da takarda a kai wa mutanen da ba sa cikin addini idan masu bautan gunki ne a kira su da ya ayyuhan nasu budu rabbakum allazi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'alakum ad-qarara wa sabina wa zuwa karshe a rubuta musu takarda ya ku ɗan adam mutane ku zo mu bauta Allah ubangiji kada mu mai da dodo shine Allah mu fara da Allah an dada in ko mutane suna da littafi abinda za a rubuta musu ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bi shay'an wa la tattabi ba'duna ba'dal baba min dunillah in tawallahu qul shahadu anna muslimin abin za a rubuta musu ya ku mutanen littafi yahuda nasara ku zo mu haɗa kai mu koma ƙarƙashin la ilaha illallahu bauta Allah Ubangijinmu guda ɗaya wanda ya aiki Ibrahim, ya aiki Musa, ya aiki Isa, ya aiki Annabi Muhammad. Idan an sun yarda, na waɗancan sun yarda, waɗannan ma sun yarda shi kenan sun zama ‘yan uwa. In ko sun ƙi waɗancan na farko da waɗannan nabi, ai ba mu ne za ku kira mu zuwa abinku ba, ku da kuka fara abin ma sai mun hana ku, to nan ne zai kawo faɗa. Sai mun hana ku, a'a ba hana mu za ku yi ba ku zo mu rubuta yarjejeniyan zaman lafiya da dini ku wale dini ku yi naku mu yi namu zauna ina ai ba za mu bar ku ku ci gaba da abin da ku kawo sabon nan ba dole sai mun hana ku wanda yake kawo jihadi na zubar da jini kuma sai komanda din wato shi khalifa ko amir ko sultan shine zai bada asorati yadda za a yi jihadi din ba mutane ba yadda yake a yi duka haka za a yi wannan shine jihadi karami na zubar da jini amma babban jihadi shine gyaran zuciya gyaran zuciya shine babban jihadi gyaran zuciya shine babban jihadi to saboda haka ne illa tansuru faqad nasarahu Allah idh akhrajahu allazina kafaru sani isnain in ba ku taimaki addinin annabi ba sallallahu alaihi Allah ya riga ya taimake shi kuma yana ci gaba da taimakonsa har abada shi ke taimakon addininsa kullum صلى الله عليه وسلم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون wannan shine a halin da muke ciki yanzu shi karamin jihadi yayi mana wuya domin rashin basaraken da za a yi masa mubaya a alkitabi wa sunna duk duniya ta zama haka ba Najeriya kadai ba. Ba duniyar yanzu yadda Allah ya jarrabe mu irin jarrabar da ta faru ne farkon musulunci. Annabi ya zauna a Makka shekara goma sha uku yana annabin Allah, amma ba amsa masa ba, sai da ya kai shekara shida kamun ya haɗa mutum arba'in. Kuma aka yi ta wahal da mutane ana ne a kashe su har shi ɗin ma, kamar yadda zai zo nan gaba. a lokacin kuma fa annabi yana cike da darajojin nan nasa Allah yana cike da ikon nan nasa amma haka ya ga dama fa'arun lima yuridu kenan Allah mai aikata abin da ya ga dama la yus'alu amma ya farba wanda yake tambaye ita bai dan me kaza to saboda haka yanzu mun gajiya a cikin surar da muka fito tana cewa alana khafafar la'ankum wa da wannan minkum dufa fa in takum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn wa yakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi idhnillah wallahu ma'as sabirin idan musulmi suna da haƙuri da imaninsu, su guda ishirin masu haƙuri, to za su rinjayi wajen yaƙi za su rinjayi kafirai ɗari biyu. Ɗari biyu musulmi in ya kun minkum ishiru da sabi'una na farko kenan. Kala na kasu farla ku wani annafi kun tsufa, fa in ta kun minkum miyatun sabiratun ya galibu mai taini. In aka samu ɗari, ɗarin musulmi masu imani masu haƙuri, to za su kori kafirai ɗari biyu. idan aka zama muminai masu haƙuri masu imani dubu ɗaya za su kori kafirai dubu biyu. Tutun da aka zaya nan, ashe idan kafirai sun fi dubu biyu, musulmi kuma dubu ɗaya, to gudunsu a wajen yaƙi ba zunubi ba ne, saboda an wuce geji da aka bayar. Yanzu population na duniya masu gididdiga sun ce akwai miliyan dubu shida da, da miliyon ɗari tara da ‘yan kai, mu musulmi a ciki, mu musulmi a ciki kawai mu miliyon dubu ɗaya ne da ɗari tara da ‘yan kai, kaga sun ninka muke nan fiye da biyu ɗin. Kuma in ka taɓa gari ɗaya da yaƙi da sunan jihadin musulunci ba jihadin demokuraɗiyya irin na irin na Gaddafi ko na, na, Libya da na Masar da na wurare ba, wani yaƙi na, na demokuraɗiyya ne. da na addini duk duniya ta san ma wurin za ta yi ta ba da taimakonta in dai addini ne za a yi jihadi na addini saboda haka ƙarfinmu adadinmu bai kai ba makaminmu bai kai ba kuma Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kar ku jefa kanku cikin haraka wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kada ku kashe kanku Allah yana jin tausayinku ba za mu iya yaƙan duniya yanzu mai da ita da shari'ar musulunci ba, sun fi mu yawa, sun ninka mu fiye da biyu, sun fi mu makami, kai ba makami ko kuɗi na musulmi ba shiga duniya sai ya ɗauko aro, ya ɗauko aro daga Amerika ko daga Europe ko daga Ingila. Kuɗin duniya na musulmi ba shiga duniya ko na Saudiya sai dai ya ɗauko aron dala ko aron euro ko sterling. haka muke a duniya yaushe za mu faɗa duniya mu ce lalle ta yi shari'ar musulunci ba za mu iya ba kuma Allah ya riga ya ga gajiyawan mu ya ce wa qad fassalakum ma harrama alaikum illa ma tsirtum ilayhi Allah ce na riga addinin nan namu ku bayani da filla filla filla filla kuma na ce mun tsura ghaira bagin wala adin fala ismari amma wanda ya matsu yarsa mafita to zan buɗa masa yar kofa emergency mafita yanzu dan abin da muke ciki kenan emergency ba mu da ƙarfi, Allah ya san ba mu da ƙarfi, shi musuluncin gaba ɗaya, shari'arsa gaba ɗaya abubuwa ne guda ishirin da biyar. Akwai aƙida guda biyar, musulmi in ya ce ya yarda da Allah, ya yarda da annabi abin da ake so ya sa a zuciyarsa akan wannan ya yi ima dukkan manzanni da dukkan littattafan Allah da dukkan mala'ikun Allah da dukkan abin da ya shafi kayan lahira da kuma duk abin da ya zo da kaddara ko ta yi dadi ko ba ta yi dadi wannan guda biyar dole su zauna cikin zuciyar wanda ya ce ya yarda da Allah ya yi imani biyar kenan akwai waɗansu kuma akan gaɓoɓi suke su masu biyar ana kiran su ibada babban su sallah zakka azumi haji sai jihadi shine na biyar a wannan lissafi saboda an riga an yi wa tauhidi can wuri biyar to wannan jihadi din nan na riga na yi bayanin akwai karami akwai babba to da yake karami mun kasa sai mu koma kan babban na gyaran zuciyarmu mu nemi likitocin zuciyoyi su gyara mana zuciyar mu samu daman yadda zamu fuskanci Allah babban jihadin kenan an samu guda goma ga aqida ga ibada sai mu'amala tsakanin mutum da mutum ko tsakanin mutum da mutane ko tsakanin mutane da mutane ko tsakanin gwamnati da gwamnati su ko ana kiransu mu'amalat kowane mutum a naɗa shi inda ya dace inda ya sani inna la yamurku an tu'addu al-amanati ila aliha abin da mutum ya iya shi za a daɗa shi a kai in ƙwararre ne wajen lissafi a kai shi banki in jarumi ne a kai shi wajen yaƙi in masanin ilimi ne mai tsoron Allah a kai shi wajen wajen alƙalanci kowanne a kafa shi inda zai amfani kar a ɗauki mace mai aihuwa a kai wajen makaniki mota in ta rikice a kai wa mataniki kowa a naɗa shi inda iya shine amanat sannan kuma daga cikin mu'amala din banda wannan amanoni na nade nade sai a shiga cikin saye a shiga cikin saye da sayarwa da abin da saye da sayarwa zai kawo su bashi su kodago su bashi korance ko wani abu ne mai duk abin da ya shafi kuɗi bi kenan sannan a shiga maganan aure daga farkonsa haƙin da har menene har menene har shayarwa har gado uku kenan sannan koma sulhu idan rigingimu sun faru cikin wannan naɗe-naɗe abin da aka yi nan bai kamata ba ga wani yana nan a naɗawa ne to sai a neman ya su yi sulhu a sa wanda ya cancanta a wurin haka an an koma wajen cinikin haka an koma wajen wajen auren manya za a nemi a yi sulhu wa sulhu khair don zuwa kotu yana ɓata zumunci saboda haka ba a so a je kotu da wuri a nemi manya su sulhunta hudu kenan sannan in abun ya gagara a je na ƙarshe kotu daga nan an samu sha biyar kenan ga aƙida guda biyar ga ibada guda biyar ga mu'amala guda biyar sannan kuma gyara kanka da kanka su masu biyar ne shine kafara ka karya azumi da gangan eh ka je kai azumi wata biyu kizan kai kafararsa shi ma yana nan zihari kafararsa yana nan rantsuwa kafararsa tana nan akwai inda kafarorin haji suna nan su ma sun zo su biyar kenan gyara kanka da kanka an samu ishirin kenan abin da ya saura kisasi da haddi masu zubar da jini duk abin da zai zubar da jini Allah bai yarda wani mutum yayi ko wasu guruf yi ba sai dai gwamnati duk abin da zai fitar da jini Allah ne ce a yi shi amma zai fidda jini, to Allah bai yarda wani mutum ya yi ba, ko wasu mutane su yi ba sai dai gwamnati. Sautu ɗan misali ɗan ƙanƙani, kamar yanke hannun ɓarawo. Ɓarawo ya zo ya sata a gida, an kama shi ga kaya ga ɓarawo. To, a kira ƙanina, a kira babban ɗana, a kira wane, a kira wane. Jama'a sun tara, eh, ai mun yi kwaram, don Allah ya ce, faɗa u, wasari, wasari, ka tu faɗa u, ku yanke, to ai mun yi kwaram, kawo wuka mu yanke hannunsa. in an yanke hannunsa ya ina zubar jini ya koma gidansu me ya same ka baki na gidan wane na je tar suna nan ko sun tashi daga gani nan suka wani zai yanke mini hannu sun ce ni barawo ne wa'ancan mutanen za su yarda su shiru sai sun zo gidan sun nemi hannun da ya fi tsada su nemi yanke shi kaga fitina ta shiga kenan to haka kuma wajen haddi din irin su duka suna nan haddi yana bamban yana da bambanci da kisasi kisasi haƙƙin ɗan adam ne yace ya yafe shi kenan ko kisan kai aka yi masa yace ya yafe shi kenan amma haddi haƙƙin Allah ne ba ba a yafe shi amma shi yana da wata hanya in an samu ƴar hanya ko mi kankantar ta idra ul hudud bi shubuhat masalatu kan samu hanya ko mi kankantar ta za ta yi wuce shi kenan shi kuma haddi idan an kama mutum ko haddin kisa ne ko na bulalu ne ko menene an rike shi gobe za a zartar da hukunci sai ya gudu da daddare ya je shekara wani wuri ya dawo ba mai kama shi amma haƙƙi ko shekara na wayin ya dawo za a kama shi wanda wanda suke da haƙƙi ko sun mutu magadan za su kama shi a biya su bambancin haƙƙi da haddi kenan amma haddi idan mutum ya dawo wani ya kama shi ba kai ne aka yi maka hukuncin zina ba ni to shi kenan wanda ya faɗa ya yi ƙazam sun za masa gudana ta bani to irin suna nan to idan Allah ya ce bai yadda wani yayi ko jama'a su yi ba sai gwamnati in aka samu gwamnatin ba ta imani da Allah da annabi da abin da annabi ya ce za a yi wa zai yi to da haka tunda nasara ya mallake mu ya zama shi ne gwamnati ba a yanke hannun farawo sai ce to mutum yana da hannunsa biyu ma ya kasa ciyar da kansa balle ya zama mai hannu ɗaya a kai shi horo ya je horo ya zauna cikin barayi su koya masa satin da bai taɓa tunanin irin ta ba ya dawo ya zama babban barawo wannan maganin bai yi ba to idan an ce zina suka yi sai bature tambaya menene zina mutum ya kwanta da mace kamar yadda zai da matarsa amma matar ba matarsa ba shine zina to menene laifinsa ta yarda ya yarda menene laifinsa soyayya suka yi shine gwamnati ya ka iya ibn haka da haddi da haƙi yanzu sune damuwar duniya ba za ta iya zartar da shi ba saboda kowane gari in suka zartar da shi duk duniya za ta tashi a kansu ba kuma ta bari a zamfara wata mace aka yanke mata hukunci na zinadin da ta gudu ta je aka ɗauke ta aka yi ta har garin fafaroma aka yi ta girmama ta aka yi darjanta ta don rena musulunci da mai da musulunci abin dariya to saboda haka haka aka shari'a take illa tansuruhu yanzu sai mu mu taimaki addinin da abin da muke da ikon taimaka cikin guda ashirin ɗin nan su kan kowannen mu zai iya yin su a cikin gaskiya da adalci magar nasarullah Allah ya riga ya taimaki manzon Allah kuma zai ci gaba da taimakonsa magar nasarullah idza kharajahu alladhina kafaru thaniyatain in ba ku manta ba Allah na ta ai Allah ne ya taimake shi lokacin da aka taru aka yi shawaran za a kashe shi a darun nadwa an je an yi taro an ce shi annabi din nan Muhammad din nan bai da wani abu sai a kashe shi shi yafi in an bar shi ba za a zauna lafiya a in an kashe shi dangin za su tashi to ya za a yi a yi kaza a fi yayi musu alqur'ani alqur'ani ya ce Abubakar abin manzon Allah ne izma bil ghari lokacin da suka shiga kogo in ya kulli sahibi la ta zanna Allah ma'ana a lokacin masu neman suka zo suna yawo suna yawon neman su har abubakar yace da ɗayan su ya leka ƙasa ƙasa da tawayen sa da ya ga mu yace ya rasulullah ga masu neman sun biyo mu yace a ba abubakar eh zai same mu muna tare da Allah babun da zai same inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu babun da zai same mu abubakar fa anzalallahu sakinatahu alayhi sai Allah ya saukar wa Abubakar natsuwa ya saukar masa da natsuwa nan zamirin Abubakar ya shiga cikin zamirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda zamirin manzon Allah yake shiga cikin zamirin Allah in ya fa anzalallahu sakinatahu alayhi alayhi dinnan yana yiwa ya zama zamirin manzon Allah wanda yake shi kullum ma ba ba tsoro ba bakin ciki ba tashin hankali ba imauta abubakar ne yake cikin tsoro da tsoron abin da zai samu annabi ya ce ya rasulullah ni ka ba na jin kaina ni ka an kashe ne mutum da ya kashe kai ne muke cikin tsoro kana kashe ka wa zai isar da aikan Allah in sun kashe ka amma ni ka ko an kashe ne ba kawai mutum ɗaya daga cikin mutane sai Allah ya saukar masa da nutsuwa kenan ya nutsu ba abin da zai samu annabi sallallahu alaihi wasallam wa ayyadu bi junudin Allah sai ya taimaki manzo Allah bi yuludin da wasu runduna dam tarauha wanda ku ba za ku gansu ba da la kalimatul ladina kafaru sufla wa kalimatul lahi al-ulya sai Allah ya mai da kalimar kafirci na kafirci dole sai an bauta wa dodanni sai Allah ya dauka kalimar sa ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hizba dodo ko ɗaya kusa da Makka ma balle a Makka. ba dodo ko da shi Allah kawai ke bauta shi kada duk duniya sauran waɗannan da muka lissafa ba ba su da izina su ba komai bane wurin Allah Allah shine alhaqu gaskiya sunansa gaskiya din nan sai ya ba manzo Allah irin wannan sunan wa amanu wa amanu bi rasulina muhammadin wa huwa alhaqu sai ya dauki wannan suna ya baiwa qur'ani wallazi arsala rasulahu alhaqu min rabbika sai dauki wannan sunan kuma ya ba musulunci wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi to haqqu guda hudun nan wanda ya dace da zatin Allah da wanda ya dace da zatin manzon Allah da wanda ya dace da alqur'ani da wanda ya dace da islam duk duniya in sun saba musu su suka yi ƙarya wanda ya ce musulunci gaskiya shi ya faɗi gaskiya saboda haka ne mu rike musuluncin mu abinda muke da iko yi mu yi wanda ba mu da iko mu ta nema Allah ya ba mu iko yi manzon yana cewa al-mubbattu la zaharan qata wala la la ardan qata wala zaharan hafa kace in za ka yi tafiyar da finjakinka kada ka yi kwarare rika tafiya zango zango in ka yi kwarare ka ce yau sai gari kaza zan kwana to jakinka zai mutu a hanya ya barka da kaya amma in ka tafi hankali zango zango in ka tafi zango zango jakinka lafiya kai lafiya har ka kai inda zaka za ka bari ga bin musulunci kamar yadda ya koya mana idza kharajahu alladhina kafaru thaniya sayyi nan suka dauki hanya su zuwa Madina wannan shine hijira kenan hijira ita ce tashin manzo Allah daga Makka zuwa Madina amma hijirar da ake rubutawa a zamanin sai na Umar aka rubuta aka tabbatar da cewa farkon Muharram a mai da shi shine hijira إن الله معنا فأنزل الله سيده عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله جل عزيز مبوايين حكيم غنين ذلك خير لكم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون saboda haka na riga na gargadi na in aka ce ku tafi jihadi kuka ki zan muku azaba mai raɗaɗi zan canja kun kawo nan su mutanen kirki to lalle yanzu kan na bada umurni ku fito ku yi jihadi in firu kifaban wasu karan ko kuna da sau rashin nauyi ko kuna da nauyi nauyi anan nauyin tuba ko nauyin kaya ko nauyin iyalai ko nauyin jama'a kifaban kuma nauyin rashin kaya ko rashin ko rashin kuɗi ko samartaka ni yadda kuke ina kiran ku amma daga ƙarshe an kawo ayar da ta sauke wannan hukunci cewa mutane ba duka za su fito yaƙi ba a bar waɗansu su zauna wajen annabi su ɗauki ilimi su koya wa mutane su ilimi saboda haka rarraba mu sojoji mayaka daban sauran mu kuma kowanne yana aikin za mai karantarwa yana karantarwa mai noma yana noma mai kira yana kira mai saga yana saga mai sassaka yana sassaka sojoji kuma su ne mana yaƙi wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah tsaya ku yi jihadi bi amwalikum da dukiyoyinku wa anfusikum da rayukanku fi sabilillah don ɗaukaka kalimar Allah zalikum yin haka khairul lakum shi yafi muku in kuntum ta'lamuna da kun sani da kun sani ba za ku yi kasalan zuwa jihadi ba sai ku tafi saboda bin umurni استلامه كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه لكن بغدت عليهم الشقة يحلفون بالله لو استدانا لخرجنا معكم يملكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون aidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in za ta fi jihadi yakan koyi inda za a je yakan koyi inda za a je yakan tambayi labarin wurin da ba can aka nufa ba in an tashi a tafi saboda security baya faɗin inda za a tafi amma wannan tafiya take doguwar tafiya ce daga Madina zuwa Tabuka bai koye ba Tabuka za mu je Tabuka za mu je saboda nisan wurin da zafin rana da lokacin karancin abubuwa sai ya bayyana a lokacin da yake cewa kowa da kowa a fito kowa da kowa a fito shi ne aka fita aka je wannan abu ya faru ne jira tana da shekara takwas cikin watan rajab aka je da bukadin aka sha wahala aka sha wahala aka dawo duk da haka annabi ce kun dawo daga karamin yaƙi zuwa babban yaƙi aka tambaye menene karamin yaƙi wanda muka fito muka sha wahalan nan shine karami wanne ne babban shi jihadun nafsi yaƙan son zuciya. In zuru khifafin wasu ɗaukana arzan ƙariban, abin da ya sa suke suke kasala, suke nauyin jikin amsa wannan kira na zuwa jihadi, sun ji nisan wurin ne kuma da safin ranar da ake ciki. Ɗaukana arzan ƙariban, da wani abin duniya ne za a samu a kusa-kusa, za a je nan kusa-kusa a samu kayan duniya mai yawa da ba za su yi nauyin jiki ba. wa sabaran qajidan da kuma tafiya ce mai saukin tafiya matsakaiciyar wahala da sun tafi kattabo ka wallahi da sun bi ka walakin bautan alaihi shubbat amma daga Madina zuwa Tabuka wurin yayi musu nisa akwai wahala wa sayalifuna billahi in ka dawo za su rantse maka da Allah da wistarara da karnya ma wanda suka zauna a gida din za su rantse da Allah wallahi da mun samu ikon fita wallahi da mun bi ka mun yi yaki tare da kai Allah ya alamu innam lakazibun Allah ya sani ƙarya suke suna da ikon su je musu yi dai bane Diga nan ko? Allah mana gawar. Allah ji gaunu. Allah bi iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu. Allah saka ce wani mu da alheri da ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah kiyaye Najeriya. Muna kiran 'yan Najeriya musamman musulmi a girmama wannan wata, a girmama wannan wata mai sauka. yana da alhurma Allah ya ce zalika man yu'azzim hurumatil lahi huwa khairul lahu inda rabbi kada a tada fitinu duk wanda aka cuce shi yayi hakuri a wannan wata yayi hakuri ya bar wa Allah ya zama mutum Allah inna Allah ma sabirin don a samu zaman lafiya kila ba har watan ya kare in an zauna lafiya zaman lafiya ya ci gaba Allah ya kawo mana yayewa da fahimtar juna masu zalunci su janye zaluncin su masu fushi kuma su janye fushin su albarka alqur'ani da ya sauka cikin wannan wata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم